ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau goma ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shi ne ya dace da goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Za mu dora kai inda muka tsaya a tafsirin na alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a tafsirin aya na arba'in da biyu a cikin suratul ankabut din bayan mun gama kisar wasu daga cikin annabawa da kuma wasu daga cikin annabawa Allah rahma بسم الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الله يقول مثالي dangane da mushrikai ta yadda suka riƙi wasu alloli abun bauta ba Allah tabaraka wata'ala ba yarjuna nasrahum suna neman taimakonsu suna neman arzikinsu suna riko rayuwa matalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya misalin waɗanda suka riƙi wanda ba Allah ba a matsayin waliyai majibanta al'amuransu كمثل العنكبوت اتخذت بيتا kamar misalin gizo-gizo ne da ya riki gidan shi wa inna auhanal buyuti ba su iya musu komai bambanci a matsayin gida a matsayin karfi wa inna la yujdi anhu shay'an ba zai iya masa komai ba da sun san haka da ba su riƙi wani Allah a matsayin waliyi ba amma wannan saɓanin musulmi mai imani wanda ya dogara ga Allah ya kyautata aiki wajen bin shari'a to shi kan yana riko ne bil urwatil wusta da igiya mai ƙarfi lan fisama laha wanda ba ta tsinkewa liƙuwatiha wa sabatiha saboda ƙarfinta da kuma tabbatanta ita ce riƙo da kalmar la ilaha illallah sannan Allah ya ce inna Allah ya lahu ma yad'una min dunihi min shay Allah ya san abin da suke kira ba shi ba min shay'in ko menene wannan abin da suke kira Allah ya sani wa huwal azizul hakim Allah shi ne mabuwayi alhakimu mai hikima. Watilkal amsalu waɗancan misalai ne, nadribu halin nasu muke buga su wa mutane wa ma yaqiluha ba mai hankaltar waɗannan misalai illa al'alimuna sai masu ilimi masana Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar ga duk wanda ya bauta wa wani ba shi ba cewa ya san halin da yake ciki na ayyuka kuma Allah ya yi bayani ya san irin shirkan da mashirkan nan suke yi kuma sai ya musu sakayya sai jizifin him wasfahum innahu hakimun alim Allah ya buga mana misalai mu mutane gaba daya amma a cikin mu ba mai hankalta وما يعقلها وما يفهمها وما يتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون فيه سيما زرفي أتكين إلمي وأن سكة تندمع سكة سن الله تبارك وتعالى سوني سكي غاني مثالا الله يكي بغاوة لقى عمر ابن مرة يتي ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني babu wata aya da na taɓa wucewa a cikin littafin Allah da ban santa ba face wannan aya sai ta bakanta mini in dai na zo karanta aya a cikin alkur'ani ban san ayan nan ba abun yana damuna yace da anni sami'tu Allah yaqulu saboda naji Allah yana cewa wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun wannan yana nuna mana duk musulmi idan bai san fassarar ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani ba ya kamata ya nuna damuwa duk musulmi ya kamata ya nuna kishi wajen fahimtar ma'anonin ayoyin Allah don da su ne zai bauta wa Allah ɗin tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna musulmi ya kamata su himmata wajen saka manhaji syllabus na karantar da 'ya'yansu fassarar alkur'ani a cikin makarantunsu na boko da na islamiyya wannan yana nuna mana ba ƙaramar asara ba ne yaranmu su gama karatu su gama nazari su gama firamare su gama jiniya su gama sakandare duk ba su san fassarar ƙur'ani ba ana ta koya musu wani abu wanda bai kai alkur'ani daraja ba bai kai alkur'ani matsayi ba bai kai alkur'ani muhimmanci ba turawa sun gama da mu sun kai mu sun baro sun nuna mana wani abu cewa ya fi addininmu muhimmanci kuma mun yadda mun karɓa sun bautar da mu akan haka mun kuma riƙe muna ta bautawa akan haka wal iyadu billah ballantana mutum ya je jami'a har ya gama karatun jami'a har mutum girma ya kama shi da shekaru da aiki da sana'a amma bai san wani ba daga cikin ayoyin Allah Amr bin Murra yake cewa ina bakin ciki kwarai in wuce ta wata aya daga cikin ayoyin Alkur'ani ban san ma'anarta ba da haka ya kamata mu himmata ya kamata mu ƙara ƙoƙari akan ƙoƙarin da muke da shi kuma wannan yaƙi da aka zo aka ci mu da shi aka ƙaƙaba mana wani tsari wanda ba shi ne wanda ya fi namu ba mu yi ƙoƙari mu farfado da ilimi da matsayin ilimi da sunan ilimi da gaske babu ilimi da ya fi na littafin Allah babu ilimi da ya fi sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hana ba mu nemi ilimin zamani ba a hana ba mu nemi ilimin duniya amma aibu ne gare mu mu fifita ilimin zamani da na duniya akan ilimin lahira da ilimin sanin Allah mu wayi gari Allah da zamu bauta masa ba mu da ilimin da zamu san shi Qur'anin da zai kai mu gidan aljanna ba mu san ma'anarsa ba hadisan da za su dora mu akan turba ba mu fahimce su ba babu hasara da tabewa da ya wuce irin wannan so muna kira ga manya-manyanmu shugabanninmu a cikin ƙasashenmu ku nutsu ku yi wa addininku aiki ku taimaki musuluncinku a duk damar da kuka samu in ba ku yi ba waɗancan mutanen za su binne ku yanzu gashi muna gani a ƙasar nan hutu kawai wasu jihohi haka kawai suka yi ra'ayinsu a arewa jihohin musulmi suka ba da hutu wai a watan ramadan wai har wata ƙungiya a cikin kafiran ƙasar nan wai za su kai su ƙara wai ba su yadda ba waɗannan mutane suna da fitina waɗannan mutane suna da reni wannan mutane sun rena musulmi kuma cin kashin da suke wa musulunci da musulmi ya yi yawa amma ba wanda ya jawo mana irin shugabanninmu da suke bari ana takalar hancinmu ba sa iya mai da martani daman ashe gwamna idan ya wani abu a jihar sa har wani ya isa ya sa masa baki shugaban wata kungiya kai in banda jahili ne ba kai kai ka san me matsayin gwamna a jihar sa in ya rufe jihar ya ba da hutun shekara ma ka isa kai magana wai kawai idan sun saita kalandar su sun ce a tafi hutu bayan ramadana a dawo a ci gaba da karatu bai faci karo da tsarin karatun ba wai ba za a yi ba saboda sun rena mutane hankali abubuwa nawa ake na kiristanci da arnanci a ƙasar nan muka zuba ido to Allah ya kai mu bayan sallah za mu bankaɗo duk abin da gwamnatin Najeriya take yi na arnanci da kafirci da kiristanci wanda musulmi suka zuba ido suka kyale ba su ce komai ba kuma ma ba za mu yadda ba tunda rikicin kuke nema za a yi shi da gaske ba wani kafirin da ya isa ya zo ya takale mana hanci a ƙasar nan bai isa ba ba su isa ba da aka ku bi a hankali bakin rijiya ba wajen wasan yaro ba ne ku taka sannu bayan duk abubuwan da ake yi na renin hankali da danne musulunci da danne musulmai da shiga mana haƙƙi da koran ƴan uwanmu da kuke a ma'aikatu da ci mana haƙƙi da ci mana zarafi da kashe mana ‘yan uwa da wulakanta mana mutane da shiga hakkinmu da kuke duk mun zuba ido mun shiru wai har wani mai warin baki zai iya buɗe baki ya ce wai wai an ba da hutu a ramadan wai bai yadda wai zai zanga zanga ka fito ka fito ka zo kai zanga zanga Allah ya ganar da mu Allah ya sa mutanen mu su zama suna da wayewa da kishin addinin su yasa wallahi malam ba abun bakin ciki irin dan Najeriya musulmi wai ba zai nuna kishin addinin sa kasar sa ba wallahi asarar ta isa kar ku nuna ga sunan kuna kallo neman suke su binne mu su zo su danne mu akan ab kasar mu da muke da hakki muke da iko abin da yake hakkin mu ne su hana mu kuma su hana mu magana saboda sun rena mu wannan reni yayi yawa ku dai samari matasa kar ku yarda da wannan cin kashin na banza a zamanin ku karku yadda da wannan Allah gane da mu mu je alarama
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون خلق الله السماوات والأرض بالحق Allah ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya ai kam lalle babu ƙarya inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin a cikin wannan akwai ayoyi ga masu imani utlu ma uhiya ilayka min alkitabi karanta abinda aka yi wahayi zuwa gare ka na littafi wa aqimis salah ka tsayar da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hani akan alfasha tana hani da munkari wala zikrullahi akbar ambaton Allah shine yafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un lalle Allah ya san abin da kuke aikatawa a cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah yana ba mu labari ne dangane da girman ƙudurarsa da isarsa da mulkinsa cewa ya halicci sammai duka ya halicci ƙasai duka da gaskiya la ala wajhil abasi wal la'ib ba wai ta fany- fuskar wasa da wargi ba litijza kullu nafsin bima tas'a kuma Allah yayi wannan halitta ne don yin sakayya ga kowace rai da abin da ta aikata kowace rai sai Allah ya mata sakayya kan abin da ta aikata a duniya liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna don Allah yayi sakayya ga waɗanda suka munanta da abin da suka aikata sannan waɗanda suka kyautata su ma a musu sakayya da gidan aljanna lalle wannan aya ce ga mu'minai masu imani la dalalatun wadiha wannan nuni ne wanda ya fito fili kwarai cewa Allah shine al-mutafarridu bil khalqi wat tadbiri wal ilahiyya wajen halitta da tsara al'amura da kuma allantaka ba wani Allah in ba shi ba sannan Allah ya umarci manzansa ya umarci muminai yace su rinka karanta alqur'ani utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wannan aya ce da take umarni akan a rinka karanta alqur'ani shine qira'atuhu wa iblaghuhu linnas a karanta qur'ani a isar da shi ga mutane dalla dalla وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومرني نبيه أتعيد صلى للي يتعيد صلى أنا نفهم أيتا كر أدين ينتا إن أنشي واني يتعيد صلى با يا داكتا صلى با كما يدو سجاهلي سكي فسروا ويا الله da kansa ma yace kar ai sallah dan yace a tsaye da sallah kaga wannan hauka ne ana nufin a tsayu a kanta a ci gaba da yinta ba fashi ita sallah tana kunshe da abubuwa ne guda biyu hani akan alfasha da munkari lazimtar sallah shine aqimis salam wa zabatuha duk wanda ya lazimci sallah to in Allah ya sa da za ga ya nisanci alfasha shine dukkan sabon Allah Abul Ali ya yace inna salata tanha anil fashai wal munkar Allah masa rama yace inna salata biha salatu khisal sallah a cikin ta akwai dabi'u guda uku fa kullu salatin la yakunu fiha shay'un min hadhihi khilal falaysat bi salah duk sallan da babu waɗannan abubuwa guda uku to ba sallah bace الإخلاص يزم دان الله أكي إنت الخشية نبي يزم أقيزن طوران الله أكي نأكو ذكر الله أنبتم الله yace ikhlasin shine zai sa ka rinka umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ko kuma ikhlasi shine zai sa ka tuna sallan nan da kake dan Allah to ta hana ka caca ta hana ka sata ta hana ka zina ta hana ka luwaɗi ta hana ka cin haram ta hana ka zalunci duk wani abu na munkari duk abin da Allah baya so sallah ba ta so ɗan adam ya yi zikirullahi kuma shine karatun alkur'ani wanda shi kuma ƙur'ani gabaki ɗayansa hani ne da umarni a cikinsa a yi ko kar a yi do's and don'ts ne a yi kar a yi shi ne a cikin ƙur'ani gaba ɗaya ibn aunil ansari ya ce in kun tafi salatin ba an tafi ma'arufin in dai kai kana cikin sallah to ai kana cikin kyakkyawan abu ya ce wa ƙad hadazatka anil fasha'i wal munkar sallaka ta killace ka ba za ta barka ka aikata alfasha da munkari ba duk wanda yake sallarsa in dai Allah yana karban sallah to zaka ga baya rungumar sabon Allah da zunubi da barna in ko yana sallah yana wannan to sallar ba ta karbuwa kamar yadda malamai suka faɗa hadisi ya zo wani yana sallah a zamanin annabi aka ga yana wani abu na kuskure na laifi irin wannan kamar shaye-shaye ne haka sai manzo Allah ya ce sallar sai ta hana shi a hankali sai da aka wayi gari da ya lazanci sallar kuma sai daina aikata wannan abu wallazi anta min fihi min dhikrillahi akbar ambaton Allah ko mutum zai lazanta a cikin sallah da wajen sallah shi yafi komai da yawa cikin malamai sun fassara wala zikrullahi akbar da ma'anar cewa wala zikrullahi li ibadihi ambaton da Allah yake wa bayansa idan su suka tuna shi idan bawa ya tuna Allah fadkuri fadkuruni azkurkum da Allah yake to ambaton da Allah yake yi wa bayi to ya fi ambaton da bayi suke yi wa Allah mana akbaru min zikirhim iyahu Allah yana ambatan bayi sama da yadda su suke ambatan shi Abdullahi bin Rabi'a yake cewa Ibn Abbas ya ce da shi hal tadri ko ka san me ake nufi da faɗin Allah wala zikrullahi akbar yace na'am yace to me sai yace tasbihi ake nufi da bawa zai yi da tahmidi da takbiri da bawa zai yi a cikin sallah da karatun alqur'ani da makamancin wannan sai ibn abbas yace tab laqad qulta qawlan ajaban ka faɗi zance mai ban mamaki wa ma huwa kadhalika amma kuma gaskiya ba haka bane ba shine fassarar wala zikrullahi akbar ba walakinahu yanda abin yake inna ma yaqulu abinda ake nufi zikrullahi iyyakum ambatan da ku bayi Allah yake muku ambatan da Allah yake muku inda ma amara bihi aw naha anhu a wajen inda ya umarni da abin da ya hani idza zakartumuhu in kuntuna shi akbaru min zikrikum iyyahu ayyafi ambatan da ku ko tuna Allah da kuke yi wannan yana nuna mana cewa lalle Allah ya fi son mu akan yadda muke son kanmu waɗannan ayoyin uwana suna da daɗin ji ƙwarai suna kuma da ban tsoro da firgici wannan inna salata tanha anil fashai wal munkar din sallah tana hana alfasha tana hana munkari abinda fa yake nuni cewa duk musulmin da yake sallah ta kwarai mai kyau to ya kamata sallarsa ta mai tasiri wajen hana shi shan giya duk wanda yake sallah mai kyau ya kamata sallarsa ta masa tasiri wajen hana shi caca kaga mutum ya shiga masallaci an yi kadiqamatu sala da shi ana gamawa ya zo teburin caca ana caca da shi wannan yana nuna sallar da yake yi ba ba ta karbuwa ولا ذكر الله أكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر mutum yana sallah yana sata ai sallah tana hana alfasha da munkari to ya za a yi kana sallah kuma baka daina waɗannan alfasha da munkarin ba ba cewa aka in mutum yana sallah da zai sabo ko dai ba ba haka ake nufi ba amma kuma mai sallah Allah yana karbanta baya dawwama a cikin wannan kazanta mummunan aiki ya mutu yana yi har a sifanta shi shi ɓarawo ne ko a sifanta shi shi ɗan luwaɗi ne ko a ce wai yana sallar jam'i ya kula da sallar jam'i kuma mazinaci kuma sallarsa karɓaɓɓiya a'a wannan yana nuna cewa sallar da yake yi akwai gyara Allah baya karɓanta ba daidai yake yin ta ba ya yi ƙoƙari ya gyara da aka yin sallah mai kyau irin yadda annabi ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yadda nake sallah kamar yadda kuka ina sallah to tana automatically ita sallar musulmi tana goge masa tana sa ransa ya gyaru ya daina aikata ta'adi da barna yanzu mutum wai yana sallah ya yi kadika masa sallah ya gama sallah kuma ya zo ya dauki bindiga ya rataya ya fita aikin fashi da makami inna salata tanha anil fashai bata yi aiki akan shi ba kaga dai magana Allah gaskiya ne ko to ku tunda Allah yake sallah tana hani akan alfasha da munkari to wallahi tana hani to yanzu ya za a yi to sallaka ce ba a karba kenan da sallaka ta zama daidai wacce Allah yake karba lanahatka anil fahsha'i wal munkar alladhi kunta irtakabtahu aw tartakibu da ta hana ka akan alfasha da munkarin da kake yi ko kuma wanda ka kake ka aikata a ga mutum yana sallah amma kuma kasurgumin azalimi ne maciyin haram dukiyar mutane ta gindaya ta hannunsa ya cinye ta ya kwana har ma ya buga kudin biza ya tafi umra ya je a sha tarawihi da tahajjudi shi ya dawo ya hau kan teburinsa ya ci gaba da satan kudin mutane wallahi inna salata tanha anil fashai ba ta yi aiki da kai ba Allah gaskiya faɗa kai kuma ibadar da kai ƙarya kai ba daidai kai ba Allah bai karba ba da ka mu caje imaninmu mu gyara mu'amalar mu tsakaninmu da Allah duk wanda ya ga yana sallah kuma sallarsa bata hana shi aikata waɗannan abubuwa na kazanta ba fa to fa ya shiga uku saboda me yasa nace ya shiga uku malam Allah kare mu duk mutumin da ya mutu ya je kiyama aka yi lissafi a cikin adadin sallolin da ya kamata ya yi a duniya akwai ƙwaya ɗaya bai yi ba wala bai shiga aljanna ba duk wanda ya je aka masa lissafi tun ranar da ibalaga aka samu wata sallah guda ɗaya astaghfirullah astaghfirullah bata yi ba ko yayi ta gaggau ko kuma Allah bai karɓe ta ba an kansule ta to ba zai fa shiga aljanna ba saboda iya adadin sallan da ake bin ka da shi to baka cika su ba baka shiga aljanna da tauyayyen sallar farilla baka shiga aljanna da tauyayyen azumi na farilla da haka dole sai sallaka ta cika to sai zama sallaka ba ta yi gaba daya kaga shikenan kai wuta kam direct entry ne wucewa za ka yi kawai kuma zai iya yiwa mutum ya sallah a ce bai yi ba ga hadisin muwadda salla wa ma salla mutum ne ya zo ya sallah a gaban annabi ya yi wa annabi sallama maza Allah ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je ka sake sallah dan baka yi sallah ba a yayi fa sallah yayi ruku'i yayi kaza amma annabi yace lam tusalli baka yi sallah ba ashe zai iya yiwa mutum yayi kabbara yayi Allahu akbar yayi ruku'i yayi sujada kuma ba sallah yi ba zai iya yiwa dan ku ga wani yayi a gaban annabi yace koma ka je kai sallah dan ba sallah kai ba sau uku yana zuwa yana yi annabi yace ka fa koma ka je kai sallah ba sallah kai ba da ƙarshe yace wa manzon Allah ina maka rantsuwa da wanda ya turo ka da gaskiya wallazi ba ataka bil haqqi na rantsa maka da ubangijin da ya turo ka da gaskiya ya manzon Allah ma usinu ghairahu ko ghairaha ni fa ban iya wata sallah ba in ba wannan ba to daga nan ne aka samu hadisu musiu salatihi wanda ya munanta sallah annabi ya koya mai sallah practically a aikace yanzu wannan ai yayi sallah annabi ya ce bai yi ba to kai ma zai iya yi kai sallan kuma ba ta yi ba ka je makaranta ka koyi sallah kuma kai kokari ka tsarkake niyyarka kai kokari jam'in da kake zuwa ya rage maka barna jam'in da kake zuwa ya rage maka ta'adi jam'in da kake zuwa ya sa ka bi iyayenka jam'in da kake salloli da kake yi ya sa zuciyarka ta taushi ka zama kana biyayya ga Allah kana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu je sabon labari a nan
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون
Allah ya hade mu musulmi cewa wala tujadilu ahlal kitabi kada ku yi jayayya shine jidali ko a wasu ma ana cewa jidali kada ku jidali jayayya musu da ahlul kitab yahudu da nasara illa billati iya ahsan sai da abin da yake mafi kyau illa alladhina zalamu minhum to sai dai wanda suka yi zalunci a cikin su to wannan za ku iya yin jidali da su wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku ce mun yi imani da abin da aka saukar gare mu wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukar gare ku wa ilahuna wa ilahukum da ubangijinmu abin bautar mu da naku wahidin kwaya ɗaya ne wa nahnu lahu muslimuna mu gare shi dukan mu muke miƙa wuya shine Allah tabaraka wa ta'ala abinda aka ce mu faɗa musu kenan imamu qatada da waninsa suka ce wannan ayar mansuka ce an shafe ta tana cin ayoyi da aka shafe su bi ayatul saifi da wannan aya da ake cewa ayatul saif babu wata mujadala yake suka cewa inna ma huwa al-islam aw al-jizya aw al-saif ayar da tace ai jihadi a yaƙe su kenan ko dai su yi musulunci ba wani maganan teburin zaman tattaunawa da musu da jayayya ko kuma idan ba za su yi musulunci ba to su ba da haraji su ba da jizya su ba da tax sai in ba za su yi guda biyun nan ba gaba ɗaya to sai a daga takobi kuma matukar za su rayu a ƙasar musulunci a garin musulunci wannan shine fassarar imamu qatada wasu malaman suka ce a'a al-ayatu baqiyatun muhkama ayat tana nan wanzajjiya ne kuma ana aiki da ita ga wanda yake neman ƙarin bayani a addini a cikin yahudu da nasara ya halatta a yi musu da shi inda ya musu neman ƙarin bayani ne fayujadalu billati hiya ahsanu sai a jayayya da shi da abin da ya fi kyau liyakuna an ja'a fihi saboda wannan musul da jayayyar la'alla ya zama an kubutar da shi ya samu nasara ko an samu nasara kamar yadda Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan kaga anan Allah ya ce ayi da'awa ayi wa'azi kun ga Allah ya ce ku musulmi ku yi ud'u ku yi da'awa zuwa ga hanyar Ubangijinku, ku kira zuwa ga hanyar Allah a ko'ina, amma ku yi amfani da hikima. Kada mai da'awa ya zama waron yana wauta ba a yi. Me amfani da hikima, ba komi ne ake zuwa da shi kai tsaye gafau ba, shi ne hikima. Sai ka ji ana ce, ka wane yana da basira, kaga so yake fiye ce kaza, amma sai da yi yawo ya ce kaza ya ce kaza ya daɗa jawo hankalin mutane sai ya faɗi abu duk mai wa'azi kowane mai wa'azi akwai irin basira da hikima da Allah yake sa masa a harshensa da ƙwaƙwalwarsa musamman wanda yake yi don Allah to Allah ya umarci masu wa'azi su rinka amfani da hikima kada mutum ya yi amfani da wauta wajen wa'azi kar a yi amfani da wauta wajen wa'azi koran mutane yake yi akwai wurin da ake fada a wa'azi akwai inda ake zafi akwai inda ake amfani da kakkausan harshe a wa'azi akwai inda ake tada kura ma a wa'azi amma akwai wurin da kuma sanyi-sanyi ake yi akwai wurin da kuma lallabawa ake yi akwai wurin da in an zo ma ba za a yi magana ba wucewa za a yi sai an nuna kamar ba a sani ba akwai wurin da lokaci yake ba shi yanzu duk karatun nan da bayanan nan da nake ta muku wallahi akwai abin da in na zo taron nan naku ba zan iya muku wannan bayanin ba don lokacin da zan muku bayanin bai yi ba ina sakin wannan bayanin kuma na tabbatar yan uwana masu karantarwa masu wa'azi za su ce malam bai kamata ka faɗi wannan magana a yanzu ba ai da saura ai mutanen da suke kake karantar da su ai ya kamata sai an yi kaza an yi kaza to wannan kuma wani abu ne mai zurfi na karatu wanda dole ne wanda ya dauki amana ta da'awa ya kamata ya rinka amfani da fasaha da rinka amfani da basira musamman idan mutum zai kira wanda bai fahimce shi ba ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana da wa'azi mai kyau ya ku arnan garin nan gaba daya musulmi ne suna sallah yaya za ka zo gari mutane ana sallah ana kiran sallah ana ƙarƙan sallah suna azumi gaba ɗaya ka ce wai arna ne kuma wai ka zo musu wa'azi yanzu wannan daidai ne an sha yin haka a da sai a zo a ce duk arna ne da wanda ake ba su makami su rike su a ce duk wanda baya kungiyar su kafiri ne jininsa ya halaka ba daidai bane babu amfani da al-mau'izatul hasana a ciki yayi dan uwanka yana sallah yana azumi kace da shi arni yaya kaji an kira isha'i an kira magariba an kira kaza kace wai arnan kaza to yaya za a yi su saurare ka wanda ka riga ka fitar da shi a musulunci to tunda ba musulmi bane to dan me zai zo ya saurare ka tunda kai baka ma yadda shi musulmi bane wanda irin wannan uslubi da wasu masu wa'azi suke yi ta'adi suke wa addini maimakon gyara kuma wannan ya kamata ya kamata a samu wata ministry mai zaman kanta a gwamnati daga cikin gwamnatocin da suke kula da musulunci wajen bayar da tsari mai kyau da kuma uslubi mai kyau da ya kamata masu da'awa da wa'azi su dinka yi to amma yanzu Allah ya jarabe mu haka kurun mutum zai zauna a gidansa ya kafa kyamara ya saka data ya zagi uban kowa a ƙasan nan ya faɗi abin da ya ga dama ya kira sunan manya-manyan malamai a ƙasar nan da ake yadda aka aminta da imaninsu da tsoron Allahnsu ya ce duk in mutane ya ce ba su kaɗai ba duk wanda ya bi su shi ma ɗan wuta ne a fili kuna kallo mutum ya yi kwalliya ya yi wanka ya saka riga kuma yana magana da yaren hausa ya rugurguje kowa ya ce kowa yana kamfata shi ne ke kan daidai yanzu wannan gyara yake wa addini ko kubarna ko kuma abokanan jayayyar mujadalar mu tsakanin sunna da bid'a a ɗauki wani uslubi mara kyau mai kaushi mummuna a yi ta ɗora wa mutanen nan da masu iliminsu da marasa iliminsu wallahi wani yana yin bid'an ne shi iya abin da ya fahimta kenan ba wai don tsabar yana kin Allah yana kin annabi yake bid'ar ba shi ya ɗauka bid'ar ita ce addini irin waɗannan mutane suna buƙatar a lallaba su wajen gas wato nuna musu gaskiya su fahimce ta dole ne sai ana sara ana duban bakin gatari ba zai yi ka samu dutse ka ɗauki gatari ka buga masa ba wata ran fa zai naɗe maka bakin gatarinka to haka idan mutum ya zo wa'azi yana lura da jama'ar da suke gabansa garin da yake wa wa'azi tarbiyyar mutanen a yaya suka tashi me aka koya musu da me suka saba da shi fahimtansu ga addini rashin fahimtansu su ƙarfin ilimi a garin rashin ƙarfin ilimi wataƙila su ba ma ilimin addini ne a gabansu ba duk harkar noma ne da sana'a shi ne a gabansu su musulunci ma ba su karanta shi ba ya za ka zo kana kausa musu mu'amala wallahi ba za su bi ka ba ba za su fahimce ka ba kuma duk da ka zo jifan ka za su za su ce wannan mai zagin mu wannan da ya tsitsi ne mana wannan da ya ce mu ba musulmi ba ne wannan da ya ce kaza to shi yasa sai ka ga za a ɗebi shekaru aru-aru wasu mutane a wasu garurruka an ƙi a bar da'awar musulunci ta shiga garin saboda an yi wani kuskure tun a farko wajen da'awar da karantarwar an samu wasu sun je sun yi ta'adi maimakon gyara sun yadda su ci gaba da rayuwa a cikin jahilcinsu su sha giya su sha burkutu su sha taba su bi mata su yi kaɗe-kaɗe su yi raye-raye komi ya halatta duk wani makiɗi da mawaƙi zai je ya yi amma wallahi la speaker la ilaha illallah ba ta isa kura ta a garin ba me yasa an samu wani kuskure a wajen isar musu da saƙon ba a yi amfani da hanyar da ta dace ba ku kun fi ni sani yanzu ɗan siyasa idan ya zo garin da ba jam'iyyarsa ba ne ai ya san wayon da yake da dabarar da yake wajen isar da saƙonsa har a karbi jam'iyyarsa da yadda zai rini jam'iyyarsa sai ka ji yana cewa jam'iyyar mu jaririyar jam'iyya ne a jihar kaza jam'iyyar mu jaririyar jam'iyya ne a local government kaza jam'iyyar mu a wajen bangare na kaza a ƙasar nan jaririya ce sai mun rene ta sai mun yi kaza sai mun lallaba to me yasa addinin musulunci ba a amfani da wannan dabaru da wannan hikimomi wajen isarwa mutane wannan addini kuma mu musulmi fa mu fa kullun ribar mu shine a shigo a tafi ba wai mu kori mutane ba kuma shi fa addinin nan ba na gidan Zaidu ne ko na su Amru ba addini ne na Allah inna ad-dina inda Allahil Islam da haka ba wani wanda zai zo ya daura rawani ko ya saka wata riga ya zo ita koran mutane yana tsinewa mutane yana ta yanke hukunci abin da ya ga dama yake faɗa kuma yana wakiltar addini an zuba masa ido an kyale shi a'a tunda ku addinin ba nasa bane tunda ku zuwa ake a karanto a littafi duk wanda ya faɗi ba daidai ba to sai a ga hanyar da ta dace a gyara masa don kada ya yi wa musulunci ɓarna wallahi da yawa 'yan uwana hatta wasu wurare waɗanda ba musulmi ba suna buƙatar udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati da hikima da kyakkyawan wa'azi mai daɗi wallahi za su gane da yawansu ba sa jin cewa za su ɗau makami su kashe musulmi suna ganin musulmi abokin zamansu ne amma matsalar musulmin bai iya wa'azi ba matsalar musulmin bai ma karanta addinin ya gane shi ba to wanda bai karanta addinin ya gane shi ba ya za a iya tallata addinin ga wanda ba musulmi ba wai ana ba da labari wa wani bawan Allah ne daga arewa ya hau irin luxurious bus din nan da wani inyamuri za a tafi kudu ana hawa a tasha an zo ana addu'ar Yesu almasihu shi sai ya daga hannu yana addu'ar sa tasu ta musulunci sai wani inyamuri sai a gefe ya ce brother i see you are not praying why na ga ana addu'ar Yesu almasihu ba ka yi ya tambayi musulmin sai ce no prayer muslim muslim prayer ya ce okay please can you explain what is islam for me sai ce okay da Allah ko zaka mun bayanin menene musulunci daga nan zuwa lagos ya ce you know islam you know islam is islam ya ce no ya ce explain to me ya ce i want to understand what islam teaches yace you know that islam is, is islam is good religion yace no i know is good but what is islam malam har aka je karshen tafiyar nan mutumin nan cewa yake islam is good you know islam is islam babu ka zo masa da mahasinul islam ka zo masa da wasu abubuwa da za su nuna ingancin musulunci wani ɗalibi na a china yake ya ce wata rana malam na zo na yi sallah a wata kasuwa mun je mun yi sayayya sai lokacin sallah ya sai na ce na yi excusing ɗinsu na yi sallah da na zo ina sallah sai duk suka kewaye ni ‘yan china suna kallo na to sai suka zo suna tambaya na suka ce wannan abin da kake meye wannan ka san ɗan china shi allah ma bai san shi ba ɗan china ba allahnsa kuɗi da neman kuɗi kawai wallahi malam babu addini kwata-kwata sai kaɗan daga cikinsu sai ya ce wannan sunan abun sallah sai suka ce me sallah ka lura fa ita wannan matar ba ta san ma me Allah ba ba ta san me musulunci ba ba ta san me me kaza ba sai ta ce da shi naga kana daga hannu kana haka kamar kana roƙon wani yace tace wa kake kira sai ce Allah sai ta ce waye Allah sai ce Allah a sama yake ta ce to shi ɗin wanda yake sama yana ina ba a ganinsa ka ji tambayoyi fa ba musulma ba ce sai ce a ai shi ba a ganinsa sai ta ce to me yasa shi ba za a gan shi ba ya ce malam tambayoyin nan fa sai da su kusa su ƙure ni don ni ma karatu na bai kai ba ya ce haka kawai ba a ganinsa sai ta ce me yasa kake roƙonsa yace in na roƙe shi yana bani sai ta ce to ni ai ban san shi ba kuma ni gashi ina samu ya zaka ce sai ka roƙe shi ke baka to ni da ba na roƙonsa to kuma gashi ina samu yayi shiru yace eh ke din ma shi yake baki sai sai ta ce a ni ba shi yake bani ba sai yace baki san Allah ba sai ta ce ban san shi ba yace ki zo ki bi Allah ta ce a ba ruwana da shi ban san shi ba ta ce ka daina yi kana ɓata lokaci ba kowa fa ta ce ka ci ka sha kawai kai rayuwanka kawai sai ya ce mata sai ya ce mata Allah nan shi ya halicce ki ta ce a'a babana ne ya halicce ni wallahi haka ta gaya masa ya ce to shi ya halicci babanki sai ta ce a'a babansa ne shi ma halicce shi sai ya ce to kakan naki shi Allah nan shi ya halitta ta ce a'a shi ma babansa ne sai ta ce to ƙarshe can fa ya ce ƙarshe shi waye halitta sai ta ce neca ne yanayi ne ya ce wannan allah shi yake kawo rana shi yake kawo wata kin san rana ta ce ta san rana ya ce to yana so ya ƙure ta ya ce to waye yake kawo wannan son rana da suke gani ya zo ya tafi ya zo ya tafi sai ta ce yanayi ne ta ce yanayin ne yake haka dama haka duniya take ta je ta za ta je ta sai ya ce mata waye ya yi yanayin da yake mai wayo ne sai ce to shi wani yanayin waye shi sai ta ce no haka yake kawai kowa ma haka ya tashi gani ha ta ce to ya ce to kafin a tashi waye ya yi wannan abin ya ce daga nan dai jinalin da ya kare to wannan malam ba ruwanta da qur'ani ba ruwanta da hadisi ba ta san Allah ba ba ta san manzon Allah ba ba ta san komai ba kullum abin da ta sani me neman kuɗi amma tana buƙatar a mata bayani kaga wannan yake nuna akwai buƙatar musulmi mu karanta addinin musamman logogin da idan an tambaye mu ma wanda ba musulmi ba za mu iya bashi ansa to yaya za mu zo cikin 'yan uwanmu da suke sallah mu zo muna koransu wannan dan uwanmu ne yana sallah mun masa mummunan mu'amala mun kore shi ba daidai bane kuskure ne da haka Allah ya ce ku yi wa'azi mai kyau da hujja da bayani da amfani da uslubi mai kyau ko a gidanka ba kullum kake tafiya kaifi ɗaya ba fa yanzu yaro yanda zaka masa magana daban da yadda zaka yi babba magana wani lokacin kakan sa ai wani abun da wasa ma yara ka koya masa tarbiyya da wasa wani lokacin da rarrashi kake sa iyalinka su yi dole ne mai wa'azi ya zama yana canjawa lokacin zafi zafi lokacin sanyi sanyi lokacin tsakatsaki tsakatsaki duka wannan shine abin da shari'ar musulunci take koya mana illal ladina zalamu minhum to sai dai waɗanda suka yi zalunci su waye wanda suke taurin kai suna sane حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا سكي تورن كي سكي جرمان كي سكي إسو بهانيا سنساني فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد جلاد daga nan za a sauka daga jidali kuma a ɗauko sai tsumagiya ko kuma haddi da hukunci a yaƙe su da abin da zai hana su aikata wannan shirka da kafircin ba ana yaƙar kafiri ne don kawai a zubar da jininsa a yaƙe shi ba a'a ana yaƙansa ne don ya dina wannan kafircin hatta la takuna fitna wa yakuna dinu lillah wa yarja'uhum Allah ce laqad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد من سوق الدر كرفي تقوى أكي شوا فيه بأس شديد ومنافع للناس هل إذو أن الله يشي إن الله قوي عزيز جابر يكي شوا أمرنا أن أمرشم من خالف كتاب الله wanda ya saba littafin Allah da ganganci aka yi masa bayani yayi taurin kai yayi fada yace an nadribahu bisayf mu buge shi da takwabi sai ya dawo daidai illa alladhina zalamu minhum imam mujahid yace ma'anar illa alladhina zalamu minhum ahlul harbi waɗanda suka dau makami suka ce za su yaƙi musulmi to kuma ku dau makami ku kare kanku da kuma wanda ya ƙi bayar da hakkin shari'a ya ƙi ba da jizya ya ƙi ba da hukuncin Allah to shi wannan sai a yi masa abin da Allah ya ce a yi a yaƙe shi wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum ku faɗa mun yi imani da abin da aka saukar gare mu da abin da saukar gare ku Mana a gaya wa ahlul kitabi ba annabi Musa kuke kira ba to mu ma musulmi mun mun yadda da annabi Musa ba annabi Isa Yesu almasihu kuke kira ba to mu ma musulmi mun yi imani da Yesu almasihu mun yadda Isa dan Maryamu ne mu a cikin Qur'ani ma an yi ta kiran Isa Isa bila adadin uncountable mamarsa Maryam an kira ta bila adadin Musa kuwa annabin da Yahudawa suke tutiyar nasu ne shine annabin da aka fi yawan kiransa ma a cikin Alkur'ani sunan annabi Musa yawan zuwan sunan annabi Musa ya fi yawan zuwan sunan annabi Muhammadu a cikin Alkur'ani ku gaya musu wannan mun yi imani da abin da aka saukar at-taura linjila ta gaskiyar mun yadda da ita sufi Ibrahim wa Musa الكتب السماوية للتتفين سما دا أكا سوكر دا سما وآتنا داود زبورا من باو أنب داود زبورا كاقبا قرآن بني أمامو يددش من يدد الإنجيلا القرآن يا مغنى أكا الإنجيلا من يدد سروف إبراهيم وموسى دك من يدد التوراة زبورا الإنجيلا duk littattafan mutanen nan ne duk ƙur'anin mu ya mana magana akai duk mun yarda da shi me yasa mu ba ku yarda da nan ƙur'anin mu me yasa ba ku yarda ba ba ku yi mana adalci ba Allah ya umarci musulmi idan akhbaru bima la na'lamu sidqahu la wala kadibahu idan waɗannan mutane ahlul kitabi in suka ba ku labari tunda akwai abin da kun yi imani da shi a cikin littattafansu to sai suka faɗi maganar da ku ba ku san gaskiyarta ba ba ku kuma san ƙaryarta ba to kar ku zo ku ƙaryata su ku ji adalcin shari'a idan ɗan kirista ko bayahudi ko ahlul kitabi in general suka ba da wani labari kai musulmi baka san gaskiya ne ko ƙarya ba baka da wani ilimi da zai gaskata baka da wani ilimi da zai me da zai ƙaryata to karka yi gaggawan zuwa ka ce ƙarya kuke yi li'annahu qad yakunu haqqan zai iya yiwa abin da suka faɗa din gaskiya ne saboda ai a cikin littattafansu akwai abin da yake na gaskiya sannan kuma ba za ka gaskata shi kai tsaye ba don suna iya yin ƙarya wataƙila in ka kuma gaskata kai tsaye ya zama tun kuma ƙarya suka faɗa to ya za a yi sai aka ce walakin nu'minu bihi imanan mujmalan mu'allakan ala shart za mu yi imani imani a dunkule a rataye a bisa sharaɗi shine idan ya dace da namu mun yi imani da shi idan bai dace da shi ba ya ƙaryata namu to ba mu yadda ban mu karɓa ba abu hurairah yake cewa كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة أهل الكتاب سنة كانت التوراة ده إبرانيينشي ويفسرونها بالعربية كجي سكرن كان ده يارين إبرانيينشي أما سفسر شي ده العربية أكوي إبرانية أكوي العربية sai su zo suna karanta shi da Ibraniyanci amma in sun zo musulmi sai su fassara musu da larabci saboda sun san musulmi alul islam su yaren larabci suke ji zalla ya ce la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibu waɗannan ahlul kitabin ku daina gaskata su ku daina ƙaryata su kawai abin da za ku ce wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa ma unzila ilaykum mu dai mun yi imanin da abin da aka saukar zuwa gare mu da wanda aka saukar zuwa gare ku wa ilahuna wa ilahukum wahidun da ubangijinmu da ubangijinku ai ɗaya ne Allah ne wa nahnu lahu muslimuna Musa ma su yi kauya ne gare shi sannan ku sani cewa daga cikin abubuwan da waɗannan mutane suke faɗa cikin addinin su kuma akwai ƙarya an samu tahrif an caccanja at-taurat an caccanja linjila shine problem din su yanzu shi bible kaga akwai new testament akwai old testament ya za a yi magana Allah a ce tsoho da sabo to shine problem din to shine aka samu tahrif da tabdil kitabul muqaddas din akwai tsoho akwai sabo an samu tabdil an samu taghyir an samu changes an shigar da abubuwa na son zuciya a ciki daga baya gaskiyar sai ta zama an bubbunne ta ibn abbas yake cewa yayi za ku zo kuna tambayan ahlul kitabi kaifa tasaluna ahlul kitabi an shay'in wa kitabukum alladhi unzila ilaykum ala rasulillahi ahdaf yaya musulmi zai zo ya bar alqur'anin da Allah ya saukar wa manzon Allah ya koma yana tambayan ahlul kitabi yana tambayan ba yahude ko ba nasari ga littafin Allah alqur'ani takra'unahu mahdan lam yashab gashi nan bargonsa madararsa bai tsufa ba kuna karanta shi ibn abbas yace ba annabin ku ya gaya muku cewa wa qad haddathakum anna ahlal kitabi baddalu wa ghayyaru wa katabu bi aydihim alkitaba ba ai sun canja at-taura ta dadin ta annabi Musa sun canja linjila din ta annabi Isa sun shigar da maganganu da hannayensu su amma qur'ani kuma Allah ya kare shi ba wanda yake shigar da wani arabi wanda baya ciki wallahi wasali kana canjawa duk duniya masana qur'ani sai sai kamar an soke su da mashi kana canja wata aya zaka dana kayya kayya kayya ba nan bane amma su kuma malaman sun cancanja musu in an faɗi magana a cikin littafin sai ce wa ma min indillahi ai ba daga Allah bane wannan yashtaru bihi samanan qalila don su samu wani kudi tamani kadan ala yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi an mas'alatihim yanzu abin da yazo muku na ilimi bai hana ku ku zo ku dambai alul kitabi ba ga qur'ani qur'ani da baya daukan canji da dan kamaru da dan chadi da dan ghana da dan america da dan ingila da dan saudiya da dan kuwait da dan misra da dan ko'ina in dai suratul baqara ne guda ɗaya ne ita ce kat ita za a karanta ba canji mu ɗaya annabinmu ɗaya addininmu ɗaya shi kaɗai aka ce kowa ya haɗu a kai yaya za ku zo in ji ibn abbas su ba su zo suna tambayan ku a kan littafinku ba ku ku zo kuna tambayansu to wannan shi ne ƙa'idan musulunci musulmi ya gane cewa waɗannan mutanen duk da an ce mun yi imani da annabawansu da manzanninsu to amma fa sun caccanje addinin nasu sun bata shi to wannan shine bambancin mu da su sannan kuma Allah ya ce Qur'ani da ya zo wa muhaiminan alaihi zuwan Qur'ani yayi haimana ya danne kowane littafi Allah ya ce Qur'ani ya zo ƙarshe ya rufe at-taura ya rufe injila ya rufe zabura ya rufe sifi Ibrahim wa Musa wata rana sayyidina Umar yana karance karance kawai sai tsinto takardar at-taura ya karanta abin da ke ciki yaga abu ne mai kyau ya zo da manzon Allah yana murna yace ya rasulullah ga wata takarda nan da karatu a ciki mai dadi annabi ya duba yaga at-taura ne kurin ya rufa sayyidina Umar da fada alam atikum biha bayda'a naqiya ban zo muku da wannan takarda fara solba abinda annabi yake nufi ba na zo muku da addinin da ya shafe wannan ba wallahi law kana Musa hayyan wallahi da Musa ma a raye yake ma wasi'ahu illa tibai bai isa ba sai ya bi ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai sai Umar ya fara karkarwa daga nan aka ce a ajiye komai a dauki Qur'ani a dauki sunnar manzon Allah amma yanzu an mamaki sai ka ji malaman sauran mu a gargajiya a ƙauyuka sai ka ji an je wai an ce wai wani ya dauko a taura wai yana karantawa ka je za ka yi karatun suru sai malami ce saka a taura aka nan kalla babu wata magana a taura in dai wannan a taura ne tun daga qur'ani ya umar ya dauka ko takardar a taura annabi ya masa fada kuma yanzu aka gaya maka sun caccanje attaurar sun caccanje linjilar yanzu qur'ani bai ishe ka ba ibnu abbas yace qur'ani bai ishe ka ba sai ka dauko wani abu kana kwashe kwashe to Allah ya ganar da mu abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh